بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna godewa Allah da sake tara mu don ci gaba da karatu a littafin mu na Riyadu Salihin wadda kuma hin darasin mu na biyar insha Allah yau kuma sha hudu ne ga wata ko na al-Muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam talata ko sha biyar haka ne talata sha biyar yau sha biyar ne ga wata na hijiran manzon Allah na mutan al-Muharram 1448 wadda kuma zo daidai da 31 da 30 daidai ko 30 ga watan 6 2026 za mu tashi akan hadisi na takwas haka ne ko wani abu musa abdullahi bin qaisin al-ash'ari radiyallahu anhu muna da karatu ne a babin da yake magana kan ikhlasin niyya babi na farko da tafin radu salihina hadisi ya tara shine malaki cewa daga abu musa sunansa abdullahi bin kais al-ash'ari ake masa cewa abu musa al-ash'ari to sunansa shine abdullahi bin kais qala yake cewa su da rasulullahi sallama anir rajuli yuqatilu shaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dhalika fi sabilillah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل تقول كلمة الله هي العليا وفي سبيل الله متفق عليه صحابي أبو موسى الأشعري yake cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da mutumin da ya yaki shaja'atan dan ya nuna jarumtarsa dan a cewa ne jarumi ne gurzo ne gwani ne a fagen daga da kuma mutumin da yuqatilu hamiyatan yana yaki ne saboda kabilanci kare kabilarsa ko kare garinsu shi yakin da yake yi ba wai don maganar Allah da manzansa ba ne a'a saboda kabilanci ko an taɓa mutanensu shi ma ba zai bari ba zai shiga a fafata da shi ya ce da kuma mutumin da yake yaƙi riya'an dan riya ma'ana dan mutane su yabe shi ba dan Allah yake yi ba kenan aka ce ayu zalika fi sabilillah ya manzan Allah a cikin waɗannan mutum uku wane ne za a ɗauki shi matsayin ya yi yaƙi fi sabilillahi sai manzan Allah ba da jawabi da ya fi kowanne kamala da kuma cika da batsewa ko a madadin ya ce wannan bai fi sabilillahi ba wannan ma bai kaza ba wannan ma bai kaza ba sai ba da asalin abin da ake nufi yin abu dan Allah kuma menene za ka raka sa kai dan Allah ya ce duk wanda ya yaƙi saboda ya yaɗa addinin Allah yana yaƙi ne saboda kare musulunci saboda nuna darajar musulunci a bashi yanci ya ɗaukaka a duniya to shi kaɗai ne ya yaƙi fi sabilillah amma duk wanda ba don wannan manufar yayi ba ko da gashi siffar yaƙi ne na jihadi to in ya mutu ba cikin shahidai ba magana da samu lada na fata ana ganewa domin na daga cikin daraja ta ƙololuwa a ce mutum ya mutu a gurin yaƙi na musulunci tsakanin musulmi da arna ana yaƙi sai ya shiga cikin yaƙi ya taimaki musulmi aka yi yaƙi har ya shahada ba ya shahada ba kenan to idan ba dan Allah yayi ba manufarsa domin a ce ƙwararre ne a yaƙi ai ba hiri tsoro ai jarumi ne ai mai kare ko kuma dan kabilarsa kawai su ne suke yaƙin bari shi ma ya shiga ƙara masa ƙarfi ko kuma yayin da kawai dan ayyabe shi to duka waɗannan ba su dan Allah ba wanda ya yaƙi dan daga addinin Allah dan yin jihadi da da'awa shine kadai fi sabilillahi kuma shi Allah zai ba walada duka da karkashin wannan ka ga shiga cewa har yanzu dai muna kan magana kan cewa innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa duk abin da kai aikin ibada da shi to da shi Allah yake lura manufarka to ko kuma da niyyarka sai Allah ma hukunci gurgudun irin niyyarka in dan Allah kai abu sai Allah ya baka lada ya karbi uzurinka ya baka aljanna in kuma kayi da wata manufa daban ba ta Allah ba to Allah ya sani kuma zai maka hukunci gwargwadon da irin niyyar Allah ka tsare imani yace hadisin tara wa an abi bakra nufai ibn al-harith as-saqafi radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala magana ne kuma okay zaltaka al-muslimani fi sayfihima falqatilu wal maqtul fi an-nar Abu Bakra sahabi Allah karama sadake cewa lalle manzon Allah ya ce idan musulmi guda biyu suka yi fada tsakaninsu dukkaninsu kowa zara makami suka fafata fada tsakaninsu sai ɗaya ya kashe ɗaya to da wanda ya kisan da wanda aka kashe din ita dukkansu ɗan wuta ne na fata an gane ya ce falƙatilu wal maƙatulu finnari da wanda ya kisa don da kuma kashe shi dukansu ‘yan wuta ne ƙultu ya ce in ji abubakara ya rasulallahi ya manzan Allah hazal ƙatilu shi wanda ya kisa kaga laifinsa a fili saboda kashe musulmi ɗan uwansa zai shiga wuta to me yasa kuma wanda aka kashe shi ma zai shiga wuta domin abin ya ɗaure masa kai an ce da wanda ya kisa da kuma da kashe su duka ‘yan wuta ne shi ne ke tambaya a warware masa wannan matsalar shi bai fahimta ba ya ce ya manzan Allah wannan da shi ba wata shukokonto ya kashe musulmi da gangan da zaɓin kansa kaga ya zama ɗan wuta saboda Allah ya faɗa cewa duk wanda ya kashe musulmi da gangan wa mu yaqtul mu'min ko mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa addalahu azaban azima duk wanda ya kashe musulmi da gangan to sakamakon sa wutar jahannama ce zai dawwama a ciki kuma Allah ya fushi da shi zai masa kuma azaba mai girma mai radadi saboda na daga cikin manyan zunubai a duniya kashe musulmi na ba an gane to ga wannan babu wani iskali ya kashe musulmi zai shiga wuta to amma wanda kuma shi ya kashe shi fa kuma sai shiga wuta manzon Allah ya kenan haka ba su gane ba ake tambayar manzon Allah ya musu jawabi fa qala sai manzon Allah ya ce innahu kana harisun ala qatl sahibihi shi ma wanda aka shi din ai yana da niyya da himma da kokari da kudirin da kashe dan uwansa duk kowanne a cikin sa zara makaminsa ko bindiga ko takwabi ko wuka me burin ɗaya kowannen su ya kashe ɗaya sai kuma aka samu akasi aka kashe kwalli kitak wanda shi aka kashe shi da ya so ya samu dama shine ya zai kashe wancan kuma sai aka samu akasi ko to haka wannan niyyar da suke zuciyarsa ta shi ma na san kashe dan uwansa musulmi sai Allah saka shi ma a wuta a gano na maka muhimmancin niyya da kuma amfaninta da kuma matsayinta a addinin musulunci shi wanda ya kisa a wanda kashe shi kaga ya riga ya mutu to amma saboda niyyarsa a zuci shine shi ma da ya samu dama zai kashe dan uwansa to bai samu damar ba wannan kudirin da yi sallaba shi matsayin masu aiki na fata kuna ganewa shine illar yin mummunan niyya ke za ki karantar da mutane cewa kullun ka zanta cikin kyakkyawar niyya da fatan yin alkhairi da fatan kuduri mai kyau a ranka don baka san yau za ka mutu ba kuma na za ka mutu ina fata an gane idan ka mutu da niyya mummuna ko da baka yi aikin ba sai Allah ta daka cikin masu irin wannan aikin domin Allah ya ga niyyarka shine da ka samu dama kai ma irin abin da za ka yi kenan kawai dai yanzu baka rayu bane gashi dai dan uwansa ne kashe shi musulmi ya kashe shi a madadin a ce shi yayi shahada to amma har saboda shi ma niyyarsa shine kashe dan uwansa musulmi daga ta karkashin wannan ya zama akwai bambanci tsakanin tambayi da kuma manzon Allah cewa ya manzon Allah ka bar labari idan wani yazo ya ce ni bashi dukiya ta barawo kenan ko dan ta'adda ko ya tare ka ko zo gidanka ya ce ka bashi kuɗi na bashi ita karka bashi dukiyarka in ji manzan Allah ta su zama ta karka ba shi dukiyarka ta ce ya manzan Allah in ya nemi faɗa da nifa ya ta kai ma ka dage ku faɗan tare ba duka rai ba ne in ta kunu ta alamuna fa innahum ya alamuna kama ta alamun kuma ba haka ba ku da kuka yi dan Allah ta juna min Allah ma la yarju duk barawo duk dan ta'adda duk mai bindiga duk mai makami da yake so jimma dan uwansa ai shi mare ne da shi in shi ma kamar rauni zai ji zafin a jikinsa kuma sa'a ne fada na fata an gane zai yi a kokarin ya harbi mutum yana shiri kai da kajar da sallah baka dama ka kwata makamin kuma ka harbe shi duk za a yi ba na yi ba to idan ka dage ku yi fadan da shi da manzon Allah yace to ya manzo Allah in na kashe shi fa yace ya zama dan wuta in kuma shi ya kashe ni fa yace kana ka zama shi kai shahada to wannan hadisin da bambanci tsakanin shi da wanda makaranta yanzu saboda shi wannan duka su biyun suna da niyyar kashe ɗan junansu duka su biyun kowa niyyarsa shi ne kashe ɗan uwansa amma shi na biyu ba ka da niyyar kashe kowa kai kana cikin zamanka a cikin iyalinka kana tafiya akan titi zuwa wani gari sai wani tire ku a hanya ya ce ku fito a mota ko ko an harbi direba ba da za ka dole ka fito sai to yalla a shiga jeji sai ka ce ba za ka shiga ba kai gwan kura kawai kai ma ko hannunka ka dunkule ka damushe shi ko ka dake shi ko kai duk abin da ka ga za ka iya ka nemi taimakon Allah abin na Allah ne wa man nasru illa min indillah na fata an gane Allah ne ke bada nasara kai iyayenka Allah ga kai iyayenka karkashin kana wannan fafutukar kar a tafi da kai jejin ka shiga a makin da nafin din sai suka kashe ka ka samu shahada in ka kashe mutum da cikin su ya zama dan wuta ko shakka babu fadar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane kaga wannan daban domin kai ba niyyar ka bane kashe kowa kayi saboda kare mutuncinka ka kare addininka ka kare iyalinka ya shigo gidanka a gaban kai ce zai iskanci da matarka ko ƴaƴanka ko kannanka haka ba za ka bari ba da kamata ka bari ba duk abin da ka samu kai fafutuka kai kabbara kai ta kansa kawai a yi gumurzu sai ka mutu aljanna kawai shahidi ne kai jimin Allah in kuma ka kashe shi dan wuta ne sabanin hadisin farko fada suka yi tsakani su biyu kowa ya cire makami menene manufar cire makami so yake kashe dan uwansa duk wanda kaga ya cire makami ya dimfara dan adam me manufarsa ya kashe wancan din kawai da zai samu dama to haka da wanda yake kisan don da kashe duka yan wutan na fata ana gano eh to sai ai gaba ne kuma a duk wanda ya cire makami ya karshen gaba kenan inda ka so kashe mutum ai karshen gaba kenan ko na fata an gane da aka da haka wannan hadisin ya nuna maka niyya da kuma matsayin ta addinin musulunci gashi nan an kashe shi a madadin a ce yayi shahada to shi bai shahada ba sabanin hadisi na biyu haka shi yana kokarin kare dukiyarsa ne ba zai bayar ba ko kuma yace ba zai shiga jejin ba ana ta gumurzu da shi su kawo duka da sanda kai ma kai tsalle ka rike ko ka daci mutum tsaya cikin su ka kohorta sandar kai ya hasa harbi kai ka mutu shikenan to kai kai shahada na fata kun gane amma haka da yake muna wata rayuwa ne san duniya yau mutane yawa kowa tsoron mutuwa yake ita ka mutuwa da ka sota da ka kita lokaci yayi dole ka tafi san mutuwa baya sa ka mutu kin mutuwa ba sa ka rayu kawai in dai lokaci yayi da dai tab kawai an cire idan ka san an dauke nefa ba wani mai cewa don me sa ka dauke an gama shi kenan ko yanzu ba ga maka ne misa babu ta wajen sati biyu an gama to ranka ma haka ne aka tashi kawai an wuce shi kenan an gama to ka mutu akan hanyar addini shine kai sharafi kuma kana da izza za kuma ka je gaban Allah a matsayin shahidi domin ka kare dukiyarka ne ko kuma ranka ko kuma iyalinka a kokarin kare wannan abu ukun ka mutu to shahada kai amma shi wancan kowanne a cikin su ko akan wani gaba ko ta siyasa ko gaba akan wata mace ko akan wani abu suka yi fada tsakanin su kowa ya cire makami ya cire wukarsa ko bindigarsa ko kaza sai ɗaya kashe ɗaya to dukan su ƴan wuta ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Mm. Mm.
Wannan ba ta shafi
yi eh magana za ka iya magana mana zai hana ka magana tsoro ne da hana ka magana ai to tsoron me ba tsoron mutuwa ba ne amin dama ba a fatan a su dama zalaki ya mana bayani cewa kada ku yi burin gamuwa da abokan gaba da ta saman nau liƙa al'adu ku ta addu'a kar ku gamu da abokin gaba amma in kun gamu fa yace fasbitu wasbiru ku jure ku fafata ne da ya kwade ne to wanda ya bi saka tafi jejin waye ba kashe ba to me amfani tafiyar da aka yi wani ma saboda cin mutunci sai an karɓi kuɗin iyalinsa kuɗin mahaukata kuma sai a kashe shi ba haka wani to in tun fara yace ba zai je ba fa ba harbi bane kawai ba mutuwa bace a ba ɗaya ce ai kuma in dan Allah kai wannan abu aka ce ka kai shahada kai to kai ba za ka je ba jeji kuma ta kace akuya ba da zan je na ai in kai namiji ne ka cire bindigar mu da ku ka faɗa masa haka zai je zai dan ji haushi ko kace to ake rago ne ka taho da makami ake rago ne mutane kai ka aje bindigar mu da ku ko kuma ne ka mun bindiga mai harbe harbe haka ya kamata ka ga masa wani ne in ya sa ya ce in ya ga dama ya to ya aje bindigar sai a da kun wanda wannan an yi hatta da jami'an tsaro akan gil lokacin da ake cikin kitsin girgir din nan mun ce ba dan uniform ɗinka ba da kai ba za ka tuma mutunci ba sai ta to ina cire bai ka cire in ka isa kuma sai cire kuma a dake shi to bari kuma dan ta'adda rashin latsawar ya sa masa kaskanci to amma ka ga mu yanzu kwanaki an nuna mana dattawa guda biyu an kama su an cire rigunan su ko kuma duk an kashe su yanzu da haka bane to me wannan an nuna mana soja general din soja cikin kaskanci da matarsa kansu a sunkuye a gaban wanda ko dan akin hibe bai isa ba kuma me karshen ya mutu to me wannan ka tsaya tun farko ka mutu da izza mana sai ba za a je ba sai a buga shi kenan kawai in kwanan kafa yana gafa wallahi dole sai ka rayu gumurzu da wahala baya sa a mutu ina fata an gane in kun kwana ya kare ba wani abu da zai sa a rayu babu kari babu rage za ka to kai tun da kai musulmi ne ka koyi wa'annan irin abin gashi manzan Allah yake bagana aka ce ya manzan Allah hadisi ne fa ingantacce wannan fa ya manzan Allah in mutace in bashi dukiya ta na bashi ta karka bashi haka Umar ne ya bada to ne ya kyan fice kai ma ka yake shi mana ba mutum bane kai in na kashe ne fice kai kai shahada to kuma garin yin na kashe fice ya tafi wuta to wanne ne asara kai agunka babu asara da haka tsoro din shi ke sa galibi ka shiga kaskanci da mu zala bayani cewa ƙarshen duniya ya ko lokaci ya kusa al'umma za su taru akan musulmi suna musu cin wulakanci kisan gai illa da cin mutunci suka ce ya manzon Allah wannan lokacin mu ƴan kaɗan ne a duniya ce a'a ku kuna dewa sai dai yawan ku kamar yawan sharan kan ruwa ne yanzu aka danna ruwan sama ka zo bakin kwalbati kana kalle da ke ɗauko yayi yana tafiya da su suna iya suna damar su juya su tafi wani guri inda ruwan ya gangara na za su rinka bi to haka za ku zama ita to ita a lokacin an sa muku alwahanu rauni suka ce mazala me alwahanu yace hubbu duniya wa karahiyatul maut kuna son duniya kuna tsoron mutuwa to sai a ci mutuncin ku ko kokarin sai kana son ka rayu shine wani kaskantacce zai ci mutuncin kuma ya kashe ka karshen to me riba da kace to an ti riba ciki so da dama an walakanta mutum an karɓi dukiya mai ƙarfi abin iyalinsa kuma an kashe shi sarkin gobe wane ne gasan ba za su irgu ba ko ba gaba ne amma da tun farko karɓi aka ce kai ba za ka kwanta ba ko ba za ka tafi ba cikin da niyyarka in dai niyyarka dan Allah kake yi ƙarshen abin shi ne a kashe ka to ka yi shahada ka yi asara to ka gani wannan shi ne abin da ya kamata muna sa addu'a Allah kiyaye kuma dai shakiyanci ne wala shakiyanci ne kuma ba a ga damar a ɗauki matakan da ya kamata ba ne amma lashakenci ne kuma zai ƙare bai tabbata ba ba inda zalunci ke tabbata wallahi a duniya Allah ya ce wala tasabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun inna ma yu'akhiruhum liyawmin tashkhis bil absar kar ku dauka Allah na sanar da su mu kuma talakawa ba mu da ƙarfi ba mu da iko sai addu'a kuma wallahi muna yi wallahi alazim muna addu'a duk wani kirinsa da ke a duniya wallahi sai mun roki Allah dammar duk wanda yake da hannu a harkar nan ta cin mutuncin mutane da wanda ya sani yake da karfi da kuɗi ko makami ko kowaye ma cin mutuncin ya yawa a barka ma ka rayirin da ake rayuwa cikin na kana da aiki a Najeriya ko a barka kawai haka ɗinka ka nemi abin ka sayar da iyalinka da waya ɗinka ai aiki ne amma ana cin mutuncin mutane amma zai kare in Allah ya yi amma dai ana karantar da ku ga abin da manzon Allah bai faɗa mana in mutum ya ce ma ka bashi kudin ka ka ce ba za ka bada ba in yi ma barazana ka tashi ka daya sai kamar kalali ta to aka yi rago ne in kai namiji ne ka ajiye makamin ba ba yake nan ba haka da za a dan fafa ta ai rai ne da su faka kaman kalan gaba za ka yi ɗaukan fone wallahi wanda wasu ke da ƙarfi wasu da ɗaukan mutum a cikinsu mutum su kutum ya zama makaminsa mutum ɗan siriri ba ta je ku zauki ana fafi na cin mutuncin mutane ba ba kyau Allah ya tsare mu amma dai rashin sanin addini ya taimaka gurin shiga wannan taskun da muke ciki wallahi laikin ai guda ɗaya ne ai in baka mutu a hanyar Allah ba za ka mutu a hanyar banza ma kuma dole sai ka mutu Allah ka tsare imanin ko ina muke ya ce wa an abi hurera radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatu rajuli fi jama'atin ko tuzidu ala salatihi fi bai kaga ne ko eh fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa shi daraja abu hurera Allah karamta da yake cewa manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam sallar mutum shi kadai a sallar mutum a cikin jam'i ya zo masallaci a yi jam'i ya samu jam'i a yi sallah da shi to tana da daraja da fifiko a kan sallarsa a gida shi kadai ko sallarsa a shagonsa a gurin kasuwancinsa ko haka mu zalla san har yan Najeriya ko yanzu a kasuwar a kasuwa za ka samu akwai sun shahara ba sa zuwa jam'i a kasuwa suna nan an san su a layinsu kowa sun ba sa zuwa sallar jam'i tare da cewa fa a kasuwa ban san wasu gware ba amma wurin da muke rayuwa kasuwa ana sallah kashi-kashi don kowa ya samu jami'i karfe ɗaya ɗaya da kwata ɗaya da rabi haka dai a cikin ukun nan ya kamata ka samu in ku bi ne ma ɗaya je can in an sauko ɗaya tafi can don kowa samu jami'i amma duk da haka waɗansu sai su waye gari ba sa sallar jami'i a cikin mutane sallar azhar ya ka bakin shagonsa sallar la'asar a bakin shagonsa haka na asar ta tabbata gare shi wanda ake cewa sallar mutum a cikin jam'i tana da daraja da ƙarin matsayi sama da sallarsa shi kaɗai a cikin gidansa ko sallah a cikin harkar kasuwancinsa ki zuwa masallaci an kira sallah ya ji ko lokacin sallah ya yi ya sani amma sai ya ci gaba da abin da ke na kasuwancinsa ai kasuwa yake yi ai shi yana so kwastoma ne kada ya tafi tare da cewa fa Allah ne mai kawa sau da dama kuma za ga wani shaɗan ɗin kwastoma ya zo ana kiran shiga sallah zai zo shi inda ka ce masa kaga sallah zan je ka je ka dawo in ka faɗa dan Allah sai Allah ma ɗayan biyu ko shi ɗin ma ta tuni bar ne sallah sai ku sallah tare kuma da ya ci nishin ko kuma ya ce maka zan je in dawo ko kuma ya tafi yasa kana da kuma Allah kawo wani sai kan da ya fi nashi duka Allah yana in dan Allah kai amma wani to ai ni ciniki ne ka ni kasuwa har na iskilinci wallahi wani sallah ta kai mu abin da ka muke yi to yi nima na iya karatu Allah ga wani kada ce maka wannan kalmar in mai ilimi faɗa ta kusan fita addini ce saboda izgilanci ne wa addinin Allah amma da yake akwai jahilci dai sai da Allah sauki to manzo Allah yake cewa ta fi daraja da fifiku a kasar sa a cikin ka gurin kasuwancin sa ko bid'an wa shirna daraja darajoji 20 da wani abu da biyar ko da bakwai shine bid'an dan ya fasara anadi daban cewa 27 idan kai sallah a cikin jam'i to ba fala da ake magana ba fa daraja darajar abun kawai domin shi jam'i yana karuwa ne gwargwadon yawan mamun shi ma matsayin shi daban na fata an gane wannan kuma darajar sallar da kai a cikin jam'i to za a linka ta so daraja 27 ko da biyar akan yi kai kadai kaga ba karamin awari ko ina miki ya ce wa zalika zai samu wannan daraja ne an na ahadukum idan ɗaya daga cikinku iza ta wadda'a ya yi alwala fasan alwudu'a ya yi alwala kyakkyawa mai kyau mana cikakkiyar alwala irin ta manzan Allah ko irin wadda mazala ya karantar a yi ta na fata an gane to haga wani zai alwala in yi faƙi ne sai ya baka ma dariya wani lokaci zai wanke wannan hannun sau uku wannan hannun masu uku ba ka ce waɗansu ko to amma shi manzo Allah ba haka yake ba hada sai yake duka hannun ya wanke so uku sai kuma ta gaba da alwala in ya zo gurin kurkure baki sai ya ɗebo ruwan kurkure baki daban shaka hanci daban ko ina fata an gane yawa in ya zo ya shafa kai sai kuma a sake saka ruwa a jajjaga kuma danna a kunne shi ma daban ina fata an gane to ba haka ake bukata ba ka je ka koyi irin wacce alwala da manzon Allah ya karantar ai gari sanan dai ingantattu an nakalto hadi alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in kai cikakkiyar alwala mai kyau ina fata an gane ko yace ina miki thumma asal masjida ya taho masallaci la yahudu ila sala fitowar da ya daga gidansa ko daga shagonsa bai fito don kome ba sai don sallah kawai ya yi alwala a cikin gidansa ya dawo a kasuwa misali an taso da kasuwa ya zo gida alwala ba ana yi ba galibi da wani da sama abin ta kai yanzu wani ya tashi fa kasuwar an daina kasuwar tun yanzu ba da kasuwa ba kuma bai da hagu a wajen kasuwa to ba zai koma gida ba sai sha ɗan dare kuma kullum haka yake rayuwarsu suna nan ba su girgaba ai ina yake akwai gurin zaman su in sun tashi a kasuwa za a yi ci gaba da hira za a zauna a nan wani Allah a yi sallar magariba in an gama a ɗaura hira a yi sallar isha in an gama a ɗaura hira har sai ƙarfe goma zai kama hanyar angosu zai shiga gidansa da dot sha ɗaya sha ɗaya da wani abu kullum haka ke rayuwarsa a wannan ya sa kansa a cikin azaba shi bai more ba yarinsa ma ko ba su more ba Allah sauki to in je gida ma'ana ya yi alwala a gidansa sai ya fito daga gida da niyyar kaɗai zuwa masallaci ba zuwa ya yi alwala ya tsaya ya ce bari zai je wani guri ya wani uzuri kaza tukunne ya gama da masallaci ba ku gane bambancin wannan daga gida kawai da ya fito ba abin da ya fita shi gida sai zuwa masallaci in wannan ce niyyar in ji manzon Allah ina fata an gane ko ya ce la ila sala la yaqudu qatwatan illa rufi'a lahu biha daraja duk takun da yayi sai Allah ya rubuta masa a daga mu darajarsa a bashi matsayi na fifiko ko a daga mar aljanna da yana hawa na daya a madashi hawa na biyu hawa na kaza duk takun da daga gidansa zuwa masallaci Allah na bahi ana daga mar darajarsa a duniya da kuma lahira ko wa hudda biha ka tsaya kadiyatin kuma a goge mar zanubi a daga mar darajarsa a goge mar zanubinsa duk zanubin da ya tsakanin shi da ubangiji sai Allah ya sa a goge masa sakamakon wannan tafiya daga gidansa zuwa masallaci haga albarkar fitowa daga gida zuwa masallaci kenan amma yanzu shi wani ya gyara falansa ya saka sola ya saka satellite da kana kiran sallar ma shi ba zai fito ba sai an tada takabbara sai sallar shi ma a falansa kawai sai ci gaba da kwanciyar sa akan kujera ko akan kafin ɗinsa shi kenan to wannan kaga shi ma yayi asara Allah ka dare imanu to gashi ana daga masa darajarsa kuma na goge mar zunubinsa hatta ya dukkan masjida har ya shiga masallaci haka kenan gwargwadon nisan gidanka zuwa masallaci gwargwadon yawan samun darajarka da kuma gogewar zunubinka in ma shagon ka da kake rayuwa ko gurin da kake zama ne sai kai alwala ka taho masallaci kai tsiniyar kake zuwa masallaci kai ma za ka samu wannan darajar insha Allah har ya shiga masallaci ya ce in ya shiga masallaci kuma ba an gama ba kenan ko ya ce ka na fi sala in ya shiga masallaci na haka ne ko sai da kalmar in ya shiga masallaci ka na fi sala yana shiga masallaci kawai to za a rubuta masa kamar sallah yake haka na shigowa a sunna shine in ba a lokacin sallah bane ya karatu kai na fula guda biyu kai ta masjid ko to kana yin wannan in ka zauna za a ci gaba da rubuta maka kamar kana yin sallah har a zata da sallah haka shi sa yanzu wannan kamar jan hankali ne ga masu saurin zuwa masallaci sun duka sahun gaba da sahu na biyu suna zaune sai ga san an jima an yi kirin sallah sai ga na duba agogo lokaci yayi saura minti da lokaci a ga nan to me haka haka kuna bai dan ya shiga cikin lamari ko kai zaman ka kawai in liman minti nawa zai karama ba abin da shafe ka kai dai ba asara kake yi ba na fata an gane za a rubuta ma kawai kamar kana sallah ne ga ka a zaune ko da baka cewa komai ka shuru matakar dai ba ka faɗo wani abu na zunubi ba ko kana wata hirar duniya ko kuma ka cutar da wani ba ana rubuta ma kamar kana yin sallah na fata an gane ya ce na ne eh ta habisu in dai zaman da kake a masallacin jiran sallah kake da ka zo ka launa saura minti a hirar a hirar sallah ba ka zan sallah ba kenan to wani zaman da kake yi ana rubuta ma kamar kana sallah har a zo a yi ikama a tashi a fara sallah kaga ai ladanka ba karami bane ai ina fata an gane to kaga anan sai kawa malam Bahaushe gyara ko da yace kai riga malam masallaci to ladan zaka samu ai abin da aka hana shi ne kai ka riga malam ruku'u ko ka riga malam sujuda to ne baka da sallah anan kuma ka shiga matsala amma kanta ka riga malam masallaci akwai lada sosai eh Allah samu dace wani kasuwanci ne mai riba amma ba kowa ke samun rabauta da shi ba da yawa an dawo daga kasuwar ya zo gida ba abin da yake sai zaman sa wani ta masallaci ba sai an yi kadi kama wani ma kafin ya zo an yi ruku kaga an samu asara kenan ko matukar dai yana zaune yana jiran a samu sallah yace ba ma wannan ba wal mala'ikatu malaku kuma yusalluna ala ahadikum suna yi wa ɗayan ku addu'a in ji manzon Allah ma da fi mu majlisihi alladhi salla fihi matukar dai yana nan a gurin da yana fula da ya zo masallaci misali da ka shigo masallaci sai ka nafila raka'a biyu ba za ka zauna ba to karka tashi a gurin kai zaman ka inda ka safilar shi yasa ka nemi gurin da kaga cewa kaman zai dade sauta hunka ne sai ka zaman ka anan to ana malaku suna maka addu'a matukar baka canza gurin ba in dai ba laruri bane kuma ya faru suna ta maka addu'a me suke cewa suna cewa Allahumma ya kula sa cewa Allahumma rahamu ya Allah ka masa rahama Allahumma gafir lahu ya Allah ka gafarta masa Allahumma tub alaihi ya Allah ka karbi tubansa ka yafe masa to yanzu wannan addu'a guda uku ba fa kai kake wa kanka ba mala'ika ne yake maka yace Allah ya ma haga lafiya kalauke to duk mai son ya rabota ai sai mai da wannan shine kasuwancin alal akalli akalla salloli biyu ko uku dai a wuni kana samun wannan dama in ka zauna ka zo kafin zuwa liman akalla da minti biyar ko goma dan ka samu waɗannan addu'o'in ya Allah ka masa rahama ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka yafe masa duk musulmi abin da ke nema kenan na fata an gane to haka wannan ba karamar daraja ba ce ya ce ina ko malam yi uzifihi matakar bai cutar da kowa ba a zaman da yake kawai zaman sai ya shuru yana azkar ɗinsa salatin annabi yake qur'ani yake karantawa ko kuma da ya shuru bai cutar da kowa ba bai yi hirar kowa ba bai saka abin duniya a ciki ba kawai abin da yake jira shine shi sallah ya zo da haka yana jiran a yi sallah da haka sai ci gaba da abin da yake zauna to suna masa wannan addu'o'in ya Allah kamar rahama Allah ka gafarta masa Allah ka yafe masa ya ce malam yahudis bihi matukar bai yi hadisi ba ma'ana suka ce bai yi bid'a ba ko kuma bai yi wani abu da yake warware alwala ba ɗayan guda biyun nan ya zauna shiru ne ba bid'a a ciki kuna ganewa amma da ya zo zauna masallaci kuma sai kirkiro bid'a yake suka taru su hudu su biyar suke wani nau'in salati da siga ɗaya da murya ɗaya zagonin sun yi bid'a ba a cikin wannan abin a ka zauna kai kadai kana zikirin kai kadai shi kenan istijfari ne salatin annabi ne halala ne duk abin da ya sawa kana yi kai ko shiru kai baka ce komai ba malaka yana maka addu'a shi yasa akwai alheri mai yawa a gun zama a masallaci suka ce malamai idan kana da kaifin hankali to ya kamata a ce a kullun kana yin itikafi me itikafi zama a masallaci domin yin bauta domin yin ibada na ba an gane ka yi sallar asuba sai ka zauna a masallaci aƙalla ka yi awa ɗaya kana azkar ɗinka ko haka kana cikin ibada kenan ga malaka yana maka addu'a kai ma kuma kana ƙara kanka lada na tasbihi da kake da sauransu sannan ka jira rana ta fito ta ɗago ka tayi kana fula raka'a biyu zalla ce za a rubuta maka lada na me kayi umara cikakkiya haka lafiya kalau kenan nawa ne kudin umara yanzu miliyan biyu da dubu ɗari biyar kuma ka ɗauki guziri akalla miliyan daga tafi da shi haka miliyan kuɗa dubu ɗari biyar to yanzu ka zauna daga bayan asuba zuwa fitowar rana awa ɗaya ne gaba ɗaya an baka cikakken ladan kamar kayi umara wannan ai ba karamin bonus bane ai ya kamata a ce kana morar wannan damar ko da a sati sau ɗaya ne ka ware wani lokaci in baka iya wannan ba ran juma'a ka zo ka masallaci da wuri ka zauna kai akalla kamar awa ɗaya kafin sallah ka kana samun da lada mai tarin yawa in baka iya wannan ba idan kai magariba ka zauna a masallaci ka jira sallar isha a dai samu a cikin salloli guda biyar din ka ware koda guda ɗaya ce kana mata irin wannan zaman jira to Allah zai baka lada mai tarin yawa da kuma addu'o'in mala'iku suna binka haka kai insha Allah ana ka fatan alkhairi insha Allah kai dai abin da ka so kar ka yi wata bidiya a cikin zaman da kake kaga babu hire siyasa kenan ko in ga mutum mai hire ne ma ka koma gefe ko kuma in da ka cika kamar haka ka cika ni ko ina da matsala da yawa ne bari na gaban Allah nake haka shi kenan ko yau haka ka cikin dabara kenan cika akwai eh ya shiga ciki dan nawa ya kallon duniya ne ai yanzu ka bar masallaci ai ka shiga facebook ka shiga duniya ne fa ka ranta ma kai lakin ko kai comment ko kai sharing haka shiga musifa ai ka bi dai ai ka shiga wani layi daban sauƙin kilo masallaci duk wani abun duniya ka rufe shi ke sa Allah ya hana ciniki a masallaci har ma ya ce in ka ga wanda yake ciniki a masallaci ka masa addu'ar karewar jari ko bai wani kana masallaci ba za ka bugo waya nawa ne ka za ka ce ina masallaci ya ka kashe wayarka kar ka faɗa masa farashi domin ka tunike a masallacin ka faɗa farashi ka ce a ina masallaci sai mun fito to an san mu yanzu muna da gaggawa yan arewacin Najeriya muna da gaggawa a nawa ne nawa ne sai ka kashe wayarka wannan shine sunna kar ka faɗa farashi a masallaci na'am eh mata akwai sosai ma ina ne masallacin mata ɗakinsu aga masallaci na gurinsu wa ya faɗa musu manzan Allah ne in ta yi wannan yadda za a baka ladan ita ma za a bata ya sa so mata ware wani guri ɗaya ma na yin sallah kullum in so samu ne in dai ba gidan babu sukuni ba musamman sallar ma a ƙuryar ɗaki ya fi lada a gummace akan ta yi shi ma tsakar ɗaki ta yi a cikin tsakar ɗaki ya fi ta yi shi a baranda kofar kofar daki su haka su ma samu ladan ta san cewa ana shiga magariba karfe 6 da wani abu bakwai saura sai ta alwalarta ta zamanta akan sallarta tana ta azkar dinta a samu lada sosai ma a samu domin ta ji ta shine musallacinta kuma dama innamal a'malu wa innamal likulli imri'in insha tana cikin alkhairi domin ita musulunci ba ta damar zuwa masallacin ba dama sai dai idan akwai tsari da ake da shi na an yi masallaci an keɓe gurin mata to babu laifin da masallaci amma dai a faɗa musu yin sallarta a cikin gidanta ya fi lada akan ta yi sallah hatta a masallacin manzon Allah kuma sallah ne faɗa a Madina ko to ka gani ƙarshen magana kenan saboda haka su gidansu shine daraja ita fa ya mata musulunci fitar ta fa waje fa bala'i kida za al'umma kuma ita kanta ma za shiga masifa dan kaskanci ne ke binta saboda ka ta zauna a cikin gida cikin daraja ke za ka ɗaura kai namiji kula da ta cikakken kulawa ɗari bisa ɗari saboda ka hana ta komai ta fita waje ko to kuma duk abin da take so ka kawo mata gidan kai zama gurin jin daɗin ta kuma shi kenan ta ba ga yawa mazan yanzu mugaye ne Allah da maza mu ba za ka gane ba kana da dangi mata da yawa ko kuma in kana harkar da'awa in ana ka maka matsalolin aure ka ta gane cewa maza da yawa sai a hankali sai a hankali haka kawai zai galla za a mutane ya ci mutuncinta musamman saboda ta haifa ya'ya biyar shida ta zama gwanjo a gurinsa yana ganin ba da ta da ranta me yau babanta ya rasu waya ya rasu shikenan sai ta mata abin da ya ga dama Allah sauki so duk wanda ya abin da Allah ba so Allah zai masa hukunci Allah ka tsare imanin kace wannan hadisi kuma haka za lafazin muslim ko yace hadisi ne muttafaqun alaihi wa hadha lafazin muslimin wannan siga da makaranta yanzu lafazin imam muslim ne ya ce wa ƙauluhu sallallahu alaihi wasallam sannan zala ke cewa ko menene eh ya ce hobi fatahil ya yi kaza kaza kaza abin da ake nufi yake nufi shi ya ce ai akhrajahu abin da fita shi shine ya fita ne kadai dan yi sallah ya bar gidansa ya bar ɗakinsa ya bar shagonsa dan ya je masallaci to duk taku ɗaya da yake yi za a ɗaga masa darajarsa kuma a goge mazunubinsa har ya shiga masallaci in ya shiga yana fula raka'a biyunsa ya zauna yana jiran ayi sallah to za a rubuta mar kamar yana yin sallah sannan ga mala'iku nan suna masa addu'ar Allah ka masa rahama Allah ka gafarta masa Allah ka karɓi sa haka dai ci gaba da samun wannan addu'o'i har sai an yi sallah in ya fita masallaci yasa alheri ya tabbata ga mai yawan alaka da masallaci na daga cikin abin da manzo Allah ya faɗa cewa mutum bakwai masu zama tashin kiyama a ƙarƙashin ilal al'arshi mutum bakwai ba kun amma zara faɗe su ba mana mutane masu aikata ayyuka kala bakwai in kana cikin su ka gode wa Allah daga cike ce akwai mutumin da kalbuhu mu'allaqun bil masajid ransa kawai shi yana da alaka da masallaci ya zo ya sallar azhar kawai jira yake la'asar shi zo masallaci baya samun nutsuwa in yana wani gu a zaune in ba masallaci ya ganshi ba in na gama abu yayi marbi kawai bar din da yake kai zo zama sa masallaci wani ga awa biyu uku a masallaci me yake jira kawai a yi sallah ba abin da dame shi to duk wanda ya samu ransa irin wannan ɗabi'ar to ana masa fatan shiga ƙarƙashin inuwar arshi ran tashin kiyama ran da babu wata inuwa a duk doron duniya da lahira sai ita faɗai to kaga aiki ne sai mutum ya dage kuma Allah zai bashi insha Allah suka shaga wannan hadisin ya nuna maka muhimmancin niyya ba zai samu wannan darajar ba sai in niyyarsa da yi alwala shi ne mai zai ji sallah kadai na fata an gane to sai a bashi wani darajar amma in ne suka ce idan yanzu ya yi alwala a gida ya fito masallaci ya fito da jamus masallaci da yazo sai ga ai saura wajen awa ɗaya ta kai bari ta bakin ta sha ya wani uzurin su ya dawo to shi babu shi ya karya wannan abun karkashin wannan suka ce akwai mutum ba na so a yi wankan juma'a ta masallaci ba to yau za ka wankan juma'a suka yi maganganu jiya malamai suka ce waɗansu daga ci na daga cikin samun wannan darajar shine idan ka yi wankan kana gama wankan kai kwalliya ka sa turare kawai ka tafi masallaci to hidda ka samu wannan abin da ake nufi amma a gun waɗansu malamai idan kai wankan ka kai ado da safa a masallaci gida ka tafi musu kasuwa ka ce zaka je ka zauna sai an tashi sallah kuma ka tafi masallaci to kai baka cikin wannan layin dan yanzu niyyar ka yi da ka je kasuwa to kunna daga baya daga san kuma kai niyyar zuwa masallaci daga kasuwa kun ga da bambanci shi kuma wannan daga gidansa niyyar zuwa ina masallaci ba kasuwa ba na fata ana ganewa sai ne muhimmancin yin niyya kyakkyawa a musulunci kenan Allah ya samu dace to to sai mu karanta hadisin mu an ibni an abi abbas an abil abbas daga baban abbasu abdullah ibn abbas shine abdullah dan abbas bin abdul mutallib dan abdul mutallib abdullah ibn abbas ɗaya daga cikin manyan sahabbai ne a gurin ilimi tare da cewa shi a cikin sahabbai yana da karancin shekaru saboda har manzon Allah ya rasu bai wuce shekara 15 ko 16 ba ina ba ta an gane kaga matashi ne yaro ne matashi amma saboda irin abin da ya samu na addu'o'in manzon Allah da shi dama asalin mutum ne mai ladabi da biyayya sai samu addu'o'i kuma na manzon Allah sai Allah bai tarin ilimi zai masa addu'o'i na Allah bai tarin ilimi ana masa lakabi cewa habarul umma babban malamin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzon Allah ya rasu Umar ya zama khalifan musulunci sai ya shigo da shi asalin gurin zaman shugaban kasa tare da kuma manyan sahabbai da suka je badar manya-manyan sahabbai sai shigo da shi kuma yaro ne karami sai yake lura cewa kaman su waɗannan sahabban da yawansu suna jin damuwa dan me zai ka mana wani yaro cikin mu mu muna da ya kamar wannan sa'annin sa Umar sai fahimta ka da musu magana ba sai musu wata jarabawa su duka na fata an gane sai ya taho da shi wata rana ana cikin zama sai ya ce musu ni akwai wata sura a Qur'ani da Allah mai kuka fahimta game da surar iza ja a rasulullah alfatar karanta mazuwa ƙarshe sun ce eh wannan surar tana magana ne akan kaza tana kowa faɗi da irin ra'ayinsu wani kuma ce shi bai ma ba da wani fahimta ma kawai wani ya faɗi fahimtarsa wani kuma ce shi ba da wani fahimta da to kai dan abbas kai mai kake faɗa ya ce eh ni abin da nake ɗauka shi ne tana yin ishara ne cewa adalin manzon allah ya kusa na fata an gane da haka lace idan ka ga muta addinin Allah ya samu buɗi an samu buɗin garuruwa an ci garin maka ana shiga musulunci kungiya kungiya to alamun cewa adalin ka kusa zaka fasaddih bihamdi rabbika ka dage da godiyo ubangijinka aikin da Allah daura ma to ya cika kuma an karba zaka kuma wastaghfiruhu ka nemi gafararsa innahu kana tawwaba ko saboda zaka kuma gurin Allah kuma daga wannan lokacin manzo Allah bai taba yin sallah ba face a sai ya faɗa a ruku'u ko a sujuda yana neman tasbihi wa Allah da kuma neman tuba ga Allah yanzu ni ne fahimta ta sai mu ce wallahi ni ma wannan ce fahimta ta mana kaga ra'ayin Umar da ilimin da yake da kan wannan ayar a surar kai irin sa ne na Abdullah bin Abbas sai ce ta wato kun ga wanda kuke cewa yaro din ne ai kun san a ina girma mana a ina girma a gidan manzon Allah girma saboda ladabin sautan an turo shi babansa sai ka je gurin manzala ka ga masa kaza kaza kaza kaza da ya zo ya shigo sai haji ga manzan Allah a zaune kuma da wani bako suna tattaunawa to haka mutum ne mai da ya samu tarbiyya ko inda yaran yanzu ne kawai shigowa zai sai koma ya ce babansa na samu zana da wani bako ne kisa ban kai saban naka ba dan ba so ya yanke musu maganar su sai baban ya taso da kansa ya zo ce ai na turo Abdullahi kaza kaza kaza sai ya ce mai ranka da wani bako ya ce ya ga wannan bakon ya ce ya gan shi ta tafi innahu jibrilu jibrilu ya gani na ba ta gane to kaga ai ba karamin mutum da ko yau kai ka taɓa ganin kada ka gaba laka aiki kenan ko wa yau ga ba ka talabu shi Allah ka tsare to Abdullahi bin Abbas kenan yana da tarin ilimi amma duk da matsayinsa idan ya samu wani a wata aya da bai fahimce ta gaba ɗaya ba sai da mu wane ne ya san wannan hadisin ko wannan ayar sai tafi gidansa in ya je gida ka ce ai yana kwance da rana ne misali bayan azhar yana dan baccin tsakanin zahar la'asar sai ya nemi gurin ofa gidan sai ya zauna yana jiran sai ya gama bacci dan ratsin kansa ya fito tukun ya tambaye shi abin da ya kawo shi idan mutumin ya fito gan shi ta ya kace kwanta nan kai kanin manzon Allah guda ko ko ba ka bane yace ai zuwa ne gurin ka ce misa baka tura ka ta ta hene ba ce a ai ilimi zo nema a gurin ka mu kuma an gaya mana cewa mu girmama malaman mu yace amma ko mu ai an faɗa mana mu girmama jinin manzon mu ko menene matsalar ka sai tambayi abin da yake so kuma sai a faɗa masa a ƙarshe yake cewa wallahi babu wata aya a ƙur'ani face ni na san a ina ta sauka kuma me take karantarwa kuma kan wa ta sauka me hukuncin da yake cikin ta me kuma hannun da yake cikin ta duk ƙur'ani daga ƙwarar harnas yace babu wata aya face ya san me take nufi kuma na ka saukar da ayar yace inda na san a yanzu a duniya akwai wanda ya fi sanin ƙur'ani zan je gunsa koyon ƙur'ani duk ayin da yake a duniya saboda ni samu kansa a ladabi da girmamawa da kuma kwaɗayin neman ilimin addinin musulunci da kuma yaɗa shi abdullahi bin abbas kenan allah ƙara musu yarda haka shi sahabi ne mahaifinsa ma sahabi ne ya ce an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama fi ma yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala cikin irin abin da manzon Allah ke rawaitowa daga ubangijinsa wani shi cewa hadisul qudsi manzon Allah ya ce Allah ya ce kaza kuma wannan abin ba ayar qur'ani bace to ya zama hadisul qudsi kenan na fata an gane yace cikin abin da ke rawaito yake cewa Allah ya ce innallaha katabal hasanati was sayyiati lalle Allah yayi bayanin alhasanatu kyawawan abubuwa was sayyiati da munanan abubuwa duka an yi bayanin su an faɗe su an yi kome nasu abu mai kyau ga shi manzo Allah ya faɗe shi Allah ya faɗa Qur'ani abu mummuna na zunubi ma Allah ya faɗe shi manzo Allah ya faɗe shi yace ko thumma bayyana zalika kuma Allah ya bayyana su gabaki ɗaya ba wanda aka boye dan haka faman hamad bi hasanatin duk wanda yayi nufi yayi buri ya himmatu zai aikata wani abu kyakkyawa falam ya'malha bai samu daman aikatawa ba katabaha Allah tabaraka wa ta'ala ko inda wasanatin kamilatin ya yi niyyar yin wani kyakkyawan aiki bai samu damar yi ba wani bai sa bai samu dama ya yi ba to shi kuma Allah a cikin alfarmarsa sai ce a rubuta mata cikakken lada a ga muhimmancin niyya mai kyau kina musulunci ya yi niyyar yin ina ma zai samu matsayi kaza da zai yi amfani da abu kaza yanzu je ba ana sanarwa cewa daina guje-guje da abin mashina ba yanzu ka duba ayo mutane titi mai kyau don su hausa samu saukin tafiya abin hawa amma waɗansu gauga uwawaye sun sa dole sai an yi kabar mai tsina kan titin in ba haka ba duk awa ɗaya ya sun buge ɗan mutane ko uban mutane ko matar mutane wasu ma su mutu wasu ma su kari ka duba ɗan ƙwamu malam jajifa kusan watan sa biyan ko yana zaune a gida an karya shi bai zo bai gani ba ba haka ake ba to amma me yake sa aka haka shine inda mahukuntan da gaske suke wallahi da sai an daina wallahi da sai an daina su saboda ba da gaske ake ba kawai zolaya ake ta yi ne mu mun gaji yaudara ne a Najeriya da zolayar kai da yaudara kai amma ya za a zo a ce kawai wani shashasha ya bige mutane ya kirje mutum kuma shi ne ya tafi sa ya taro maka waɗansu kawai wawaye a Allah ne ya kawo to ya za a yi da kaddara wa ma kaddarullaha haka kadari wai shi a dole mai ilimi ne ayar ta yi gabar shi kuma ya yamma wajen inugu can ya tafi haka wani a cin mutunci ne wallahi da ana abin da ya dace wallahi don haka ce mutum ya hama shi Allah ba zai hau ba Allah ba zai hau ba sai ya san ya isa tukunna yana da hankali zai iya hawa amma mutum ya ɗauko mashin ne sabo ne ga shi da ƙarfin tsaya wannan mashin ɗin mai sunan sama wannan tiyaje mashin ɗin boxer kada ka ji ka san akwai ƙarfi ai boxer fa dan dambo ne fada mashin din sannan ga karfi kuma sabo ne kuma shi yaro ne bai kara goma ya ba akan mashin din gaba ɗaya bai san ma me yake a duniya ba ya sa gajeren wando ya saki wata hula karkata ta yana tafiya na kallon bayan sa wai kwasan da ke kallo kuma yana matsa mashin din kuma ya ɗaukan ku ba dole kaɗa mutane ba to ya kaɗa mutanen ba abin da aka masa in an jima gobe zai ci gaba da hawa mashin ɗinsa kai kuma ka zan fashion a gida kana da yake wajen wata shida ko shekara ma kana fama da kanka haka ake yi ba a madadin a kama shi a hukunta shi da shi karan kansa shi mai tuka mashin din da mashin din masu kamar hukunci ana hira da wani masani ce a china in kai laifi da motar ka motar ma ta daga prison motar ta kama ba kai ba wallahi sun zaka ta a ƙarshen baka biya tara ma za a markaɗe ta ne ba ta ƙara hawa ƙasar ba saboda hukunci kuma nuna lafiya ko ba ka bane to ya zo ya buge mutum ya karye mutum wani ma kaga karya har biyu a lokaci daya ga yanayin rayuwa ga faman da ake amma ta wurin maka waɗansu a baka haƙuri abin da kawai zai yi shine a ce to ya za a yi shi ma neman abinci yake a je a ɗauko mai ɗauri wai ya biya kuɗin ɗauri shikenan shikenan fa to wallahi ko an bari Allah ba zai bari ba sai Allah ya hukunci saboda wanda ka masa kaɗin ba fa yafewa yi ba kun fi ƙarfinsa ne kawai amma a ransa wallahi ya ja Allah ya kuma ya tabi ku shi sa dole hukunta in dai kai da ka zama shugaba ka shiga uku in ka san ba za ka iya yi ba kada ka karɓa mulkin su amma za ka gama illar shine za ka zo wata ran a ce ka mutu sai a ɗauke ka da yan midiya da yan wane ne ba gaske ba a ta ɗauka sai a danna ka kabari to wallahi ka shiga uku in ka shiga kabari da haƙƙin mutum ka shiga bala'i har illa ma sha Allah wallahi saboda ka wannan sanarwar da suka yi tana da amfani amma sai an ƙara mata kuma ƙarfi a yi hukunci bayan sanarwar kuma Allah a ga mutum an kama wani ya yi laifin an masa hukunci daidai laifinsa amma ina za mu su hukunci to in za a kunci za a rage masifa da yawa ai amma abin da ya kamata shine wanda ya ji mutum ciwo shi ma ya ji a jikinsa in ma a kulle shi daina yawo kwata-kwata ya ji wannan zafin prison din ya ji bala'in da yake ciki ina ba ka gane kuma daura ma kallon hamar sai ya biya kuɗin warkewar wannan da kuɗin abinci shi kullum har sai ran da ya warke kaga gobe da hama hin a ce shi da ce da shi har sai ran da ya warke ba kuma ganin magani bane shi zai ba shi abinci 3 square meal har ya warke ko da ba za shi dar Allah ba amar hukuncin jahiliyar ma shi ma ji a jikinsa to amma babu sai a ce ai ka san baban shi baban shi abokin ka ne to kuma shikenan kai aka ce ka shikenan fa abin da muke fa kuma wai wai Allah sauke Allah ka kama na dauki amma wallahi alazim in ba za a yi hukunci ba to sai an waye gari fita a gidanka masu ya gagare ka shine karshen abin ai kai a cikin tafiya mutum ya maki ka kuma kamar magana ya zage ka wallahi haka suke Allah sauke to maza Allah yake cewa duk in ji ubangiji ma kai duk wanda ya nufi yayi niyyar aikata kyakkyawan aiki sai bai samu dama yayi ba to Allah a cikin alfarmarsa sai ce a rubuta mar cikakken lada na kamar yayi aikin saboda Allah ya ga niyyarsa shine amfanin kullun kana kyakkyawar niyya a ranka kare a ranka cewa ina ma a ce zan faɗa wa ciyaman ɗin gari ya ji da wallahi zan ce mar kaza da kaza taman ka faɗa ma wani ba zai ji ba wani kuma baka kai ɗinka gaya masa ba sai kai haƙuri ka rabu da shi ina fata an gane kyakkyawar deniya tana zaka samu ladan da baka yi aikin sa ba Allah ya samu dace yace kamil din ko wa in hamma biha in ko mutun yayi niyyar yin kyakkyawan aiki yayi kudiri a ransa fa amilaha kuma ya samu dama ya aikata ya ce katabaha Allahu ashara sanatin sai Allah sa rubuta masa lada guda goma ya yi nufin yin kyakkyawan aiki kuma sai ya samu dama ya aikata salace a rubuta masa lada guda goma ba goma kaɗai ba ma ya ce ina miki ya ce ila saba a mi'a da ifi a riɓanya ladan har zuwa ɗari bakwai ta fata an gane a kyakkyawar manufa kenan yasa kullum kana sawa a ranka misali a shekarar nan me nake so yanzu ba shiga al-muharram ba to ka samu derinka ka rubuta menene ajandarka a shekara in Allah ya saka baka mutu ba amma mun baka ki ba mu haka ai ai duk bakin mutum bi cika ko ai abin da baka haushe yanzu har ma da ake ganin yan boko ne ba su bane yan kakale to shi ma baya yi shi yanzu bai abin da ta kansa ne ya za a iya samu toyici a ta cikin yunwa yake ai to ya zai da ransa ya zai to da ransa ka gaya mu ya za a yi sababin ya samu toye ci a wannan shekarar kina an an kashe shi amma kamata ya yi an zo al-muharram to ka rubuta a diyarka me kake so ka cimmawa a wannan shekarar a ka guda nawa ne guda goma ne ka rubuta su kuma ka fara kokarin dabbaka su ɗaya bayan ɗaya haka ake rayuwa amma banda mu bakaken mutane wannan sai dai bature ko balarabe shi zai rubuta abinsa na shekara kaza ko zai ta kokarin bin abin wani ya ce min ya ga wani shago a Birtaniya a London shagon ya kai shekara 300 300 kuma na existing ga shi nan shagon shi ne eh ana ci gaba da harkoki da shi wanda suka yi sun mutu to ayan suka mutu ba kuma gada ba an daura amma duk harkar da ka sani a Najeriya in dai baki ne ke yin ta in ya mutu ba ta shekara daya ta kare ba an dai tunza ba ta kare ka duba arzikin da Allah ba dan kabo ba jirgin sama bai ke da shi ba ba fadewa biyu ba amma yanzu babu ba labarin abun babu bakin mutum mu haka muke rayuwar mu ba mu iya renan abu a raya shi ba sai dai rusawa ko ba ki bane mu kawai in rusawa ne mu demolitions da engineers kawai kawai yi da aikin mu amma a yi abu guda daya ka gama wani ya daura ka gama a rika da ba ma yi ba mu ba ma yi za ga an yi masu arziki na mamaki a garuruwa amma sun mutu yanzu babu ma ko kufayinsu babu babu kufayinsu ma da yawansu ya su ne manyan masu arziki masu kaza masu kaza babu komansu babu alamunsu yanzu babu an kare duk an sai da komansu ta wannan shine harkar mu to kamata ya ce kana da manufofinka ina so bana in Allah taimakin zan tara kuɗi kaza azumin ramadana mai zuwa zan ciyar da mutum kaza buɗe baki har a gama azumi misali mutum biyu zai gagara arzikinka mutum biyu to ka fara kokarin tara kuɗi daga yanzu zuwa wata takwas mai zuwa ba shi bane azumi to kaga an kai aka da manufa kenan sai kaga sanda azumi yazo in ka duba account din da kake wannan tarik kana da kuɗi akalla mutum 200 200 kaga abin dadi ne wannan kuma sai ka dabbaka wannan niyyar da kai to idan kai irin wannan irin tunanin kuma ka zo ka yi shi sai Allah sai a rubuta maka alhasanar guda goma daga nan kuma ana ribanyawa har zuwa 700 a wata wata bayani wani bayanin da ban maka ce har zuwa illa masha Allah kawai kawai Allah ne san kawai me zai baka shine mahimmancin kyakkyawar manufa da kuma kyakkyawan aiki amma idan baka da ajanda fa kawai shi kenan abin ya zo maka baka da shirin komai sai ya zo tun daga kuma sharholiya da bindiga daɗi ga kanan da Allah sauke Allah tsare imanin ya ce wa in hamma bi sayyi'atin idan ko mutum yayi nufin wani mummunan aiki ya kudurta cewa yau zai yi wani abu na badala na asha falam ya amalha bai kuma aikata ba katabaha Allahu indahu hasanatun kamilatun yayi nufin zai mummunan aiki na sabo wanda Allah baya so daga baya sai ya tunani ya ƙara zuwa masa kai wannan abin fa Allah ya hana daga sai ji tsoron Allah sai ya fasa ba shikenan ba to abin Allah ba shikenan ba sai a rubuta masa cikakken ladama tunda ai kin yin sabo ai bauta ne na Allah na fata an gane kamar da yin ibada bautar Allah ne to kin yin haramun ma ai bautar Allah ne na fata an gane ka ce to Allah ne ya hana zaka ba zaka yi ba ga dama ka samu cikakkiya sai ka kike yi saboda mai jin tsoron Allah sai Allah rubuta maka lada na muku ishara da wani hadisi da manzala ke magana cewa mutum bakwai za su zama karkashin inuwar arshi ko to ga a cikin su akwai mutumin da ya gamu da wata mata mai daraja ga ta kyakkyawa ga ta yar manya ko matar manya irin hajiyoyin nan ga ta kyakkyawa ga diri ga tsari ga waye ko manta yayi daidai da ɗan da so kuma wani gunda ba wani mai ganin su ba mai zargin su da komai ta nemi yi batsala da ita sai ta mata inni a kafulla ya ce ina tsoron Allah ba zan yi ba wani haga ba karamin imani bane ai kaga ai wani yaƙi ne dan tsoron HIV wani kuma yaƙi ne dan tsoron karfe ya je yana cikin kuma ya mutu a ji a gani kuma ɗakin matar mutane ko a ɗakin otal ɗin wata kaza kaza ba na yi ba sai ƙi to ba irin shi ake nufi ba dan jin tsoron Allah kawai ka ce a'a Allah ya haramta ba za a yi ba in yi haka dan Allah shi ma zai samu karkashin inuwar ashe shigar tashin kiyama saboda karamin abu ne to ina a ga muhimmancin fasa sabo kenan to anan Allah ke cewa idan kai nufin yin wani abu na sabo sai ka tuna cewa Allah ya hana sai ka bari dan girman Allah to sai ce a rubuta maka lada cikakke amma fa ku kula anan idan dama ce bai samu ba sai ya fasa ko ya shirya zai je badalarsa da ya je dan kudinsa dubu goma aka taimar badalar dubu a herinci ya yi amala jaga ta iya maganar kenan sai ya haƙura to ba lada shi wannan sa dama ce bai samu ba ina mata kun gane dama ce bai samu ba yau to ba ga ake nufi ba yau ko kuma ya ji tufafi ta kai samu ko bai samu abin ba yayi yayi abin bai yi ba to yi babu wannan ladan a ci a wannan kawai ya tuno girman Allah ne cewa Allah ya haramta abu kaza sai ya fasa dan Allah to za ba shi lada cikakken lada ya ce wa in hamma biha in koye nufin yin aikata sabo fa amilaha kuma sai ya aikata kataba Allahu sayyi'atan wahida sai Allah ya ce a rubuta masa zunubi guda daya bai ce kamilatan ba saboda rahama ta ubangiji kaga gurin lada in yayi niyyar yi sai bai yi ba saboda bai samu dama ba yace a rubuta masa lada cikakke in kuma ya sani niyyar yi sai ya samu dama yayi sabai lada har linki 700 har ma illa masha Allah na fata kun gane a gurin sabo yayi niyyar yi sai tuna Allah sai ya fasa sai rubuta masa cikakken lada nan kuma gurin saban ne yayi niyyar yi kuma sai yayi sai Allah ta rubuta masa lada kawai a zunubi kai kadai bai ta tsakakke ba domin ana jira ya yi nadama ya tuba sana ce a goge ko kuma ce a canja ma zunubin ya zanto lada suka ce malamai wannan kudirin duk inda kake a duniya zai yi amfani in banda guri daya shine makka da madina sun kai nufin sabo a can ko baka yi sabon baka shiga bala'i saboda alfarmarsu saboda matsayinsu ya sa ka gani duk gali masu yawan zama a can suke samu matsaloli jewa a rayuwa saboda in ka sabo a maka inda ake linka lada yanzu kai na fula raka'a biyu a masallacin maka na ka'aba za a baka lada sai mutum ya sa yayi kai na fula raka'a dubu ɗari bibbi so dubu ɗari tukun ya kai ka so ɗaya da kai in kai azhar ɗaya yanzu a maka wanda ya ishan nan da za ka yi yi ta a maka a masallacin harami to sai ka yi isha dubu ɗari tukuna ga samanarinsa to zunubin ma haka ne in kuma a madina ya yi lada dubu tsakanin ka da shi sai ka yi isha dubu shekara nawa kenan tamanin ko sai ka ga tamanin kana kana isha to ka samu ladan wanda ya isha kwaɗe a madina to yanzu zunubin ne ma haka ne linkawa ake shi yasa daga cikin magabata da suka je aikin umara ko haji ba sa kwana ma a cikin makka in yi zo ya dawafi ya yi sallasa sai fita can bayan gari gunda ba harami ba don tsoron kada ya je wata magana ta sabo a rubuta mara wannan sabon a madadin ya samu lada kuma ya samu zunubi to sai ka kuma hina gurin da mutanenmu suke maɗuɗu su tururuwa su tare can dama wani ma niyasa dan zai saban zai je akwai mai biya ta kai zai je sane a maka ko madina sane sata a masallacin maka ko masallacin madina to ya zai ga muna zuwa lafiya a duniya to suka ce wannan gune mai alfarma shi ko nufin sabon kai a ranka to ka shiga bala'i dan Allah ce nuziqu min azabin ali in yi nufin sabo a maka ko madina ma to sai an dandana masa azaba mummuna kaza ka samu da yawa daga masu zama a gurin ba sa jin daɗin ƙarshen rayuwa galibinsu sai ɗaiɗaiɗinsu daga sun kuma sana da yawa ne ina fata an gane to haka ganin hadisi ya nuna maka cewa muhimmancin niyya da gyara niyya kullum a zuciyarka ko baka samu damar kuɗin suwa na bar za ka yi aikin irin suwa ne to ka rinka yin niyya ina ma Allah ya baka dama kai ma in Allah ya baka kuɗin suwa ne za ka yi aiki sama da nasu ma in Allah ga daga su kake yi to sai ce a fayil ɗinka a rubuta maka ladan wannan aikin saboda shi Allah ganiyun ne kuna fata an gane Allah bai san me to Allah me zai ce wani rowa ko abun nan baka za mu ne fada ba yace ma qul ma ya babu kuma da ba mun nan mukai ko me ne wata ayat ce magana akan abun nan na manta ta eh ala ayi halin dai Allah me ya riba sanya maka azaba shi me zai ji a gurin sa zaka shi Allah ganiyun ne mai badawa ne mai kuma arziki ne wanda baya karewa zaka zai baka lada babu adadi kawai kai za ka gyara tsakaninka da ubangijinka musamman kuma kyakkyawar niyya ta fi komai muhimmanci a musulunci haka da wannan hadisi ya fi maka da komai a fili muhimmancin niyya da kuma illar mummunan niyya a zuciyarka zaka mutum zai tashi ran tashin kiyama a cikin manyan barayi maciya amanar ƙasa kuma shi bai samu dama kuma sun jarama ba anan saboda niyyarsa shine da ya samu damar su shi ma abin da zai yi kenan ka ga shiga uku na fata an gane to amma kullun kana kyakkyawar niyya a zuciyarka ina ma Allah ya ban dama ne kaza amma suka ce almuhim shine yanzu kana da tsari a rayuwarka yanzu mun shiga almuharram to me zan shirya kafin nan zuwa ramadana ya kamata ne wani shiri na musamman in dauki nauyin wata bazawara kwaya daya a unguwarmu ko wata tsohuwa kaɗai a unguwarmu in dauki nauyin ciyar da ita a ramadan har a yi sallah saboda ka san daban da kuɗi yanzu in fara tara kuɗi daga yanzu zuwa ramadana haka za ka tara ai kuma zai taru kuma za ka samu ladan ko lokacin zai zo to kana cikin wannan abun sai kawai ka zo ka mutu sai Allah rubuta maka kamar ka ciyar da mutum a ramadana saboda shi Allah mai yalwar arziki ne na fata an gane niyya kawai ta fi kawai muhimmanci a musulunci domin da ita ce ake baka lada ko kuma baka zunubi Allah ka gyara niyoyinmu Allah gyara niyoyinmu za mu tsaya kuma nan ko to sai mu tsaya insha Allah sati da muna rayu kuma sai mu karanta hadisi na gaba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah